أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai girma da daukaka mai ikon dukan komi wanda da kaddarawa shi da ikon shi ya kawo mu a wannan rana ta Laraba wanda ya daidai da 13 ga watan Shawwal Hijriya 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan Abril Premier Abril kenan miladiya 2026 insha Allah dan ci gaba da tafsiri na alkur'ani na kowane sati bayan hutun sallah sannan kuma bayan ibadodi da aka gabatar da tafsirai tafsirai a wurare da muhadarori muhadarori a masallatai da kuma sauran ibadodi na kiyamul laili da na azumi fatanmu Allah ka samu ya asa Allah ka karbi ibadodin da kai wai suke cewa ba jirin jirin ba ta yi mai ba ibadodin ba karba shi kullum gurin musulmi ya yi aikin a karba kun gane ko tun da Allah ce inda ma ya taƙabbalu lahu min almuttaqin shi Allah yana karba ne daga masu taƙawa masu jin tsoron Allah duk aikin da an kai ba da tsoron Allah ba to Allah bai karɓi shi Allah ka samu dace Allah kuma ka samu yin asa'a insha Allah za mu shiga farkon suratul tauba suratul tauba ita ce sura ta tara a cikin jerin surorin alkur'ani daga fatiha zuwa nas suratul tauba madaniya bai ma'ana an sarkar da ita a madina tana da ayoyi 129 wannan sura ta sabka ne bayan an dawo daga yakin tabuk hakika imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga bara ibn al-azib yace karshen abin da ya sabka na sura suratu bara'a kenan shine abin da ya sabka daga cikin surori suratu bara'a kenan tana daga cikin surorin suka sabka a ƙarshe sannan kuma ta sabka ne ga manzon Allah bayan manzon Allah ya dawo daga yakin Tabuk menene dalilin sabka wannan surai shine ya daji jadid munafikai sun ka rinka ya daji jadid har suka sa masu rauni daga masu rauni iman daga cikin musulmi suka suka suka samu sarauni sannan kuma kafaran da an ka kulla alkawarin rajeji ne zaman lahiya da su sai suka yi ƙoƙarin masu warware alkawarin da ke tsakaninsu da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tafi gare shi an ka yaɗa jita-jita cewa ai an ci nasara a kan manzan Allah a yakin tabuk har kafare suka yi ƙoƙarin kafaran da aka kulla yarjeje ne zaman lahiya imma daga cikin yahudawa imma daga cikin kafaran makka har suka yi ƙoƙarin su warware alkawarin da ke tsakaninsu da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi na tsagaita ta wata yaƙi to shine sai an ga sabakar da ita cewa ma gaba ɗaya duk wani alƙawarin da an ka yi gaba ɗaya yanzu an yanke shi insha Allah kamar yadda zamu gani a cikin wannan sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وعذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب عليم Allah subhanahu ta'ala ce ba da bismillahir rahmanir rahim bara'atun minallahi wa rasulihi ai hazihi bara'atun minallahi wa rasulihi wannan bara'a ce ai ka'inatun minallahi wa rasulihi tabbatacciya daga Allah da manzon shi ilal ladina ahadtum minal mushriki zuwa ga wanda aka yi yarjejeniyar zaman lafiya ko alƙawarin zaman lafiya da su daga cikin mushrikai fasihu fil ard ku yi tahiya a cikin ƙasa arba'ata ashhurin watanni guda hudu kacal wa alamu ku sani annallah annakum ghairu mu'jizillah lalle ku ba ku isa ku tsere ma Allah ba ba ku isa ku kubuce ma Allah subhanahu wata'ala ba wa annallaha mukhzil kafirin lalle Allah subhanahu wata'ala mai kunyatar da kafirai ne mai kaskantar da kafirai ne lafazin bara'a bi ma'ana yanke alaka kamar yanke alaka tsakanin ka da wani ba kai ba wani to Allah ya yanke wani yarjejeniya da an kai tsakanin mushirkan makka kafiran makka da manzon Allah yarjejeniya zaman lahiya to dalilin me yasa aka yanke ta dalilin sun saba alƙawari an yi alƙawarin an yi alkawari da su na tsagaita wutar yaƙi ba babu yaƙi tsakaninsu da manzan Allah to sai suka je suka yaƙi wata ƙabila wadda manzan Allah ya yi ƙawance da ita wanda shi ne wani wani alƙawar da suka yi ƙabilar da manzan Allah ya ƙulla ƙawance da ita sai suka tai suka yaƙi ta to tun da manzan Allah ya ƙulla yarjejeniya zaman lahiya da waccan ƙabilar bai dace ba su ƙure shawa su zai su yaƙi waccan ƙabilar sai suka haɗa kai suka yaƙe ta to wannan shi ne wani wani alƙawar da suka yi to shi ne Allah ya ce to barranta ta musamman daga Allah da manzan shi zuwa ga waɗanda aka yi alkawari da su daga cikin mushrikai iya abin da aka ba su su je su kai su kawo su komo a cikin ƙasa in ma sadar da zumunci in ma kasuwanci arba'ata ashhur watanni kacal aka ba su Allah ce su kaɗai ne aka ba su da wannan watannin sun ƙare to duk inda mummuni suka ga mushrikai za su yaƙe su Allah ce ku sani cewa lalle ku ba ku isa ku kubuce ma Allah ba ba ku isa ba ku tsere ma Allah ina za ka je ka tsere ma Allah a cikin ƙasa ko a ina ku sani lalle Allah mai kasantar da kafare ne mai wulakantar da kafare to wannan watanni wani watanni ne wasu nan suka ce sune watanni wanda Allah ce inna iddata shuhur inda Allah إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله مهم.
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة يا حرم الله تشهد.
ذلك الدين القيم فلا تظلموا.
فلا تظلموا فيهن يا الله أنفسكم تشهد.
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم
يا الله كافة تشهد.
واعلموا أن الله مع المتقين Allah ce inna iddata shuhur inda Allah suna ashara adadin watanni a wurin Allah su goma sha biyu ne yau ma khalaƙar samawa wal ard tun ranar da Allah subhanahu ta'ala ya halarci samai da ƙasai min ha arba'atun hur daga cikin wannan watannin guda goma sha biyu akwai guda hudu masu alhorma zulqa'ida zulhijja wal al muharram wa rajab allazi baina sh- jimada wa sha'ban wannan su ne wasu malamai suka ce su ne watanni masu alhorma minha arba'atul hurum fala tazlimu fihinna anfusakum kakku zalunci kawunanku a cikin su wa qatilul mushrikeena kafatan ku yaqi mushrikai baki dai kama yuqatilunakum kafa kama yadda suke yaqi ku gaba dai wa alamu anna allaha ma'al muttaqi ku sani lalle Allah subhanahu wa ta'ala na tare da masu takawa to sunayen watannin wani sunayen watanni ne ya kamata mu kawo su so da dama sai ka samu a cikin wannan musulmin a cikin musulmi wanda ya kasa kawo sunayen watanni guda goma sha biyu amma ya iya rigima kuma wannan rigima da zai ta wata sai wata ɗaya ne na ramadan idan ka tambaye shi wannan watan nawa yake bai kawo masu wallahi bai kawo maka ko nawa ga wata yau ba zai tashi bai rigima wata sai ramadan ya zo rigima ta ba gaira masu ba kuma in ka tambaye shi sunayen wannan watan guda goma sha biyu bai kawo ma amma ya iya tsabagen rigima ya iya tsabagen jayayya amma in ka ce a kawo muka al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada al-ula jumada akhir rajab sha'aban ramadan shawwal dhulqa'da dhulhajj bai iya kawo maka su amma sai rigima saboda tsabagen jahilci wannan kenan to daga cikin wannan watannin guda goma sha biyu akwai guda hudun na masu alfarma su ne muka ce zulqa'ida zulhijja al-muharram wa rajab wannan kenan sai Allah ce wa an wa alamu kusani anna Allah mukhzul kafirin Allah mai kaskantar da kafirai ne mai kunyatar da su ne aya ta gaba sai Allah ce mu Allah ce wa adhanu min Allah wa rasulih lafazin adhan shine i'lan shela da babban murya da haka ake ce mutum sallah al-adhan saboda ana yin shi ne da ni ana yin shirya da babban murya da haka ake so wanda zai kira sallah ya zama bai babban murya ne ko da babu laspika idan ya yi murya babba za a jiya da haka ake ce makirin sallah al'adhan ai al'ilan sanar da mutane shigar lokacin sallah to nan wa azanu min Allah wa rasulihi shela ta musamman daga Allah da manzon shi ilan nasi zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranar hajji babba mafi girma malamai suka ce an ce alhajjul akbar babba haji ita kan umara sai aka ce alhajjul asgar karama haji kenan wasu suka ce a'a alhajjul akbar an ce alhajjul akbar shine ranar babbar sallah wasu malamai suka ce yawmul hajjul akbar ay yawmun nahar ranar yanka wasu kuma suka ce yawmul hajjul akbar yawmu arafa amma zance mai inganci shine yawmun nahar ranar babbar sallah kenan an Allah bari min al-mushriki na warsu lalle Allah ya barranta an Allah bari min al-mushriki na warsu lalle Allah da manzon shi sun barranta daga mushrikai tunda Allah subhanahu ta'ala manzo Allah tsira da amincin Allah su karata ta gare shi ya aika Abubakar ya zama shine amirul hajj a wannan shekarar shine shugaban aikin hajj kenan idan ya je yayi kira da babban murya cewa lalle daga yau sai yau babu wani mushirki da zai dawafi a ɗakin Allah a tsirara ko san da mushirkai sukan zo ɗakin Allah wasu su rinka dawafi a tsirara menene hujjar su wai tufar da suka zo da ita sun yi saba Allah da ita su a ƙi da su da shirya ya raya musu cewa duk tufar da suka yi saba Allah da ita to wannan tufar wai bata dace ba a yi dawafi da ita idan sun zo wanda ke da halin sayan tuha sai sai sabuwa ya dawafi wanda bai da sai dai ya tsirara to kuji abin da suke yi ai wannan wani kafirci ne ma za za ka kewaye ɗakin Allah a tsirara to sai manzo Allah ya aika abubakar cewa bayan abubakar ya tafi sai aka sake tura aliyu ya bi bawan shi cewa su tai tare su rinka ilani yawmun nahar yau ayyamu muna kwanakin muna tun lokacin mutane su sun taru masu aikin hajji sun zo daga wurare da dama kenan su yi ilani cewa lalle daga yau sai yau kun gane ko la ya hujju ba'd al'am mushrikun daga wannan shekarar babu wani mushriki da zai dawafi wala ya tufi bil bait uryanan babu wani mushriki da zai dawafi a dakin Allah a tsirara kun gane ko sannan kuma ba wanda ba mai shiga aljanna sai mumuni wannan shine abinda manzan Allah ya tura abubakar da shi da aliyu su rinka ilani shi shelanta ma mutane cewa daga yau sai yau babu wani mashirki da zai da wafi a ɗakin Allah in ma kam sunanta to babu magana a zo ɗakin Allah a rinka da wafi tsirara shi ne wa adanu min Allah wa rasulihi ila nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasulihi sai Allah ce fa in tubtu idan kuka tuba daga shirka daga kafirci Allah ce fa huwa khairul lakum wannan shine alheri gare ku ai idan kun tuba daga kafirci da shirka da bauta wani Allah ba Allah ba sai Allah ce fa huwa khairul lakum wannan shine alheri gare ku amun wa in tawallaitum idan kuka juya baya kuka ki imani kuka ka shiga kuka ki shiga musulunci fa'ala mu ku sani annakum ghairu mu'jizillah lalle ku ba ku isa ba ku kubuce ma Allah lalle ku ba ku isa ba ku tsere ma Allah subhanahu wa ta'ala wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim Allah subhanahu wa ta'ala ce kai bushara ga kafirai da azaba mai radadi Allah kare aya ta gaba إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم Allah ce illal ladina ahadtum minal mushriki sai dai waɗanda aka yi alƙawali da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'a shi ma basu tauye muku wani abu ba na yarjejeniyar alƙawalin da aka yi na zaman lafiya shine thumma lam yanqusukum shay'a shi ma ya zama basu tauye muku ba komi yarjejeniyar da aka yi sun cika ta da kyau walam yuzahiru alaikum ahadan sannan ba su taimaki wani ba ya yaƙe ku sharaɗi na biyu kenan sun malam walam yi zahiru alaikum ahadan kuma ba su taimaki wani ba ɗai ya yaƙe ku to Allah ce ire-iren waɗannan ba a timmu ilaihim ahadahum ku cika musu alƙawarinsu ila muddatihim zuwa ga lokacin da aka ƙayyade inna Allah yuhibbul muttaqin sai Allah subhanahu ta'ala ce Allah subhanahu ta'ala na son masu takawa masu jin tsoron shi masu kiyaye dokokin shi masu bamurnan shi wannan yana nuna mana mahimmancin takawa mahimmancin kiyaye dokokin Allah lafazin takawa shine ittikhadul wiqaya ka riki wata garkuwa tsakaninka da azabar Allah imtisali awamirihi wacce na bunawahi ta hanyar bin umarnin Allah da da hanuwa da abinda Allah subhanahu wataala halika wannan shine takawa ina yi bari na bari Allah ce kai kai Allah ce ka bari ka bari shine takawa kuma kalmar taqwa sun maimaito a cikin Qur'ani al ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta yi dibi mi ta gabatar saboda gobe ba gobe alhamis ba gobe kiyama mi na gabatar mi kuka gabatar na aikin alkhairi wattaqullaha an ka saka maimaita kalmar taqwa saboda muhimmancin ta ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah inna allaha khabirun bima ta'malun Allah ce ya yi halazin amanu in tattakullaha ya ji Allah kun furƙanan wa yi kafir an kun sayi wani wani Allah ce ya kuma su imani har in kun ji tsoron Allah har in kun kiyaye dokokin Allah har in kun bi umarnin Allah zai saya muku makharajan mahuta a cikin rayuwarku ta duniya kuma zai kankare muku laihukan a suka muku mi a suka muku takawa jin tsoron Allah sai Allah ce fa idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka ta shine insilah idan watanni masu alfarma suka shuɗe suka tahi to sai Allah ce to yanzu dama shi kenan iya yarjejeniyar da an kai da kowar mushrikai bakinta wata hudu idan wannan watannin guda hudu masu alfarma suka kare to Allah ce faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum ku kashe mushrikai duk inda kuka same su wa khuzuhum ku kama su a matsayin fursunonin yaki wahsuruhum ku tsare su ai wahbasuhum ku tsare su ku kuntata musu waqa'udu lahum kull marsad kuma ku tsaya musu dukkan wata madakata dukkan madakatar da kuka sai za su zo a wurin ku tsaya a nan ku tsaya musu a nan wurin fa in tabu Allah subhanahu wataala ce idan sun tuba daga shirka daga kafirci wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah wa atawuz zakata kuma suka ba da zakar dukiyarsu sai Allah ce fa khallu sabilahu ku kyale musu hanyar su ku kyale su inna allaha ghafurur rahim lalle Allah subhanahu ta'ala mai gafara ne mai rahama dama abin da ke sa aka kafare idan sun kibin dokar Allah su ba da jizya sun kiya ba sa kuma ba sa kyale musulunci suna suka musulunci suna ta'addanci ga musulunci kaga ba magana a kyale su kun ki shiga musulunci kuma kun ki zama lafiya kuma kun ki ba da jizya to zama gutu Allah ce in sun tuba sun bar kafirci sun tsaye da sallah sun bar zakar duke su Allah ce fa khallu sabilahu ku kyale musu hanyar su inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu ta'ala mai gafara ne mai jin kai dama shi duk aikin da kake da za ka yi shekara hamsin kana mugun aiki idan ka tuba ɗaya rana taubatan nasuha Allah ya gafarta ma duk abin da ya wuce al-islam ya jibu ma qabla musulunci yana guro shi abin da ya gabata na mugun aiki tuba ma tana roshi abin da ya gabata na mugun aiki kenan duk abin da ka aikata in ka tuba kenan Allah ya himu da haka ake son tuba da wuri wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba baki dai ya ku mummunai hakika Allah zai rabutar da ku ya sa ku aljanna aya ta gaba sai Allah ce mi wa in ahadun min al-mushrikin ihtajaraka fajiruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun kayfa yakunu lil mushrikin 'ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih ila alladhina 'ahadtum 'inda al-masjidil haram إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة الذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون الله ce wa in yanzu bayan watanni guda hudu sun kare wanda anka ce iya watanni guda hudu ne bakin wannan yarjeje ne kafarai za su je a cikin duniya su kawo inda suke su da wannan watannin guda hudu sun kare shi kenan duk ina ganin su za a yake su to yanzu watanni hudu sun kare mummunai suna madina tare da manzan Allah kafarai suna can a maka tare da kafarai yan uwansu da sauran garuruwa to yanzu kuma ba magana a ce su zo su takudu da wannan su je su samu damar zuwa wani sai wani kuma daga cikin kafarai yake so ya je ya saurari maganar Allah tun da galibi akwai kafaran da ba su haɗu da manzan Allah ba su da shi kamar labari ne suke yi kusan shi labari idan ya zo gutsire shi ake kamun ya kai inda zai isa sai a gutsure shi ga inda zai isa ba zai isa daidai ba to sai wani daga cikin musulka yake son ya je ya sarari daga magana Allah wai yayi hakikanin magana Allah take ina jin jita jita ne to bari ya je ya ji tabbas to idan shine Allah ke cewa an ba shi dama an ba da an ba wani ɗaya daga cikin musulkai dama daga cikin gafare dama cewa yana iya ya je garin Madina ko ya je wata ƙasa inda musulmi suke yana shawar jin sauraron ƙur'ani jin maganar Allah ya ga yaya musulmi suke mu'amala to sai Allah ce to ire-iren waɗannan in sun nemi haka to a basu shi ne Allah ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka idan wani ɗai daga cikin musulmi ya nemi makwabtaka daga ya nemi kariya ka kai musulmi to sai Allah ce fa ajirhu ka bashi kariya yana ƙarƙashin ka hatta yasma'a kalamallahi har ya zo ya ji zancen Allah kalaman lahi anan shi ne zancen Allah bi ma'ana musulmi ne kafiri ne yake son kai musulmi ya zo ƙasarka to ta hanyar ka zai zo to idan ya zo ta hanyar ka sai a gaya mu shugaba a ce wannan ka ce wannan yana ƙarƙashi na ne yana son ya ji maganar Allah to sai shugaba ya sa ai shela wannan kafirin da zai zo ƙasar musulmi kawai ya cutar da shi bi ma'ana idan an cutar da shi kamar an cutar da kai kai kai musulmin da ka bashi kariya kenan a gaya wa shugaba cewa kan wanda ya kuskure ya taba shi to ku riba addinin musulunci ba ku riba adalci na addini ba ba a yarda baka taba shi tambayi saboda me yana kalkashin kariya ka kai musulmi ya zo ya saurari zancen Allah ya zo ya ga mu'amalolin ku ku musulmi yaya kuke mu'amala yaya kuke zamantakewa yaya kuke wannan tsakanin to sai Allah ce fa ajiru ka bashi kariya ya zo ya saurari zancen Allah kuma a gaya wa shugaba cewa kan wanda ya kuskure ya mishi ta'addanci idan wani mishi ta'addanci kamar kai an kama ta'addanci kai musulmi wanda ke tunda kama ya zo karkashin ka ne sai Allah ce idan ya saurara maganar Allah yau da gobe yana ganin mu'amalolin zai gane cewa a ashe musuluncin haka yake ashe musuluncin mu'amala ce mai kyau to galibi inda su kafirai ko ko suke rashin adalcinsu sai su fassara musulunci akan ɗaiɗaikun musulmi sai musulmi ya sha giya ya yi ƙarya ya yi zina ya yi can amana sai su rika fassara wai maganganun musulmi ta hanyar abin da suke aikatawa a'a idan kana so ka san hakikatar musulunci ka je ka karanci musulunci ta hanyar karantarwa ba ta hanyar ba ka ɗaukar ba ka fassara musulunci ta hanyar ɗaiɗaikun musulmi don musulmi ya sha giya ba musulunci ya ce shagiya ba dan musulmi ya ci amana a'a ba musulunci ya ce a ci amana ba a'a shine karanta shi ya ci amana ɗabi'a shi ce idan musulmi ya yi sata kakka ce a'a musulunci ya ce ya sata a'a a'a ɗabi'a shi ce mummunan ɗabi'a ya yi haka amma hakikatanin musulunci ka karance shi ta hanyar karatu wannan shine ke sa ka gane lalle musulunci musulunci ne amma in ka fasara musulunci ta hanyar ɗaiɗaikun musulmai ba za ka musulunci adalci ba dan musulmi ya shagiya sai ka fasara musulunci akan cewa shi ce a shagiya dan musulmi ya yaudara sai ka fasara musulunci a ce musulunci ya ce a yaudara a'a dan musulmi ya yi cin amana sai ka fasara musulunci cewa musulunci ne na cin amana a'a ka ce ka karanci musulunci ta hanyar karatu to yau da gobe idan wannan mushrikin ko kafirin ya ga mu'amala ta musulmi ana karantarwa suna sallah suna mu'amala tsakaninsu mai kyau to nan zai gane lalle musulunci musulunci ne na shiga kaga ba a tilasta shi ba a'a zan waye ya ga mu'amaloli na musulmi ya ga yadda ake zartar da kuna zartar da sallah kuna zartar da zakka kuna mu'amaloli masu ku tsakanin to wannan shi zai shawa hayyan ya ci zuwa gami zuwa ga shiga musulunci kaga yau da gobe zai sarrafa zancen Allah sarrafa alqur'ani ya gane ku musulmi kuna sallah kuna mu'amala mai kyau shine hatta yasma'a kalamallah hayya ji zancen Allah sai Allah ce summa ablughu ma'amana sannan ka amintar da shi zuwa ga aminci bi ma'ana ka amintar da shi ka bashi kariya kakka kusuru wani ya mai ta'addanci shine hatta ablughu ma'amana har ka isar da shi zuwa ga aminci zuwa ga samun amintuwa saboda mai Allah ce a musu haka zalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda su mutane ne jahilai sun jahilci musulunci da haka aka ba su dama su je su karanci musulunci su saurari musulunci su saurari mu'amaloli na musulmi na yau da gobe wannan kenan sai Allah ce kaifa ya kunil mushrikina ta yaya ma za a kiyaye musu alƙawali ta yaye kaifa ya kunil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulihi ta yaya za a cewa wai mushrikina da alƙawali a wurin Allah wanda za a kiyaye musu ko alƙawali a wurin manzon Allah wanda za a kiyaye musu sai Allah ce babu illa alladhina ahadtum indal masjidil haram sai dai wanda an kai alƙawarin su a wurin masallacin haram shine sulhul hudaybiyya tunda a sulhul wannan shekarar an yi sulhi mai muhimmanci an yi sulhu mai tarihi wanda mushrikai kafiran makka sun ka hana manzo Allah shiga yin umara manzo Allah ce a gaya musu ba sun zo yaki bane ya zo yin umara ne zaka ce su da ba su yarda ba anan ne aka yi sulhu mai tarihi sulhul hudaybiyya sai Allah ce fa mastaqamu lakum duk wanda suka tsayo a kan kiyaye muku alkawalan da kuka yi da su to fasta ƙimu lahu kuma ku tsaya musu ku tsaye da musu alkawalan da kuka yi tsakanin bi ma'ana in dai basu warware ba to kakku warware musu Allah ce inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah na son masu takawa masu jin tsoron shi masu kiyaye dokokin shi masu bin umarnin shi sai Allah ce kaifa ai kaifa yakunu lil mushrikin kenan shine kaifa kaifa ya kuna lil mushrikina kaifa wa in yadhharu alaykum ta yaya ma za a tsare musu alƙawali ma wanda idan su kafaran suka ci galaba akan ku la yarqubu fikum illan wala dhimma ba za su kiyaye muku ba dangantaka ta jini wala dhimma ba za su kiyaye muku ba alƙawalin da ke tsakaninku da su wallahi duk dangantakar da ke tsakaninka da kafiri iya kama ka sai ya cutar da kai ko uwa ɗaya ba da kuka hitowa inda ya kama ka sai ya cutar da kai shi ne Allah ka cewa wa in kaifa wa in yazharu alayk ta yaya ma za a kiyaye musu alƙawari wanda in suka kama ku suka ci galaba akan ku la yarqubu fikum illan ba za su kiyaye muku ba dangantaka ta jini shine illan wala zimma kuma ba za su kiyaye muku ba alƙawarin da ke tsakaninku da su duk yadda za a yi alƙawarin da tsakaninku da su sai sun warware su sai Allah ce yurdunakum bi afwahihim suna yarda ku da bakunansu amun wata a ba ƙulubuhun zukatansu sun ƙi ba haka ba ne a cikin zukata suna ƙin ba sa son ko alama Allah ce wa aktharuhum fasiquna mafi yawan su fasikai ne bi ma'ana kafirai ne saboda kalmar alfisku tana zuwa alkufur wani lokaci tana zuwa kafirci kenan babban laihi kenan wannan kenan to wannan shine Allah subhanahu ta'ala ke nuna mana cewa duk alƙawarin da ke tsakanin duk dangantake da tsakaninka da kafiri ko uwa ɗaya uba da kuke wallahi sai ya cutar da kai shi ba ruwan shi saboda kiyaye ke kai musulmi ne yana kiyaye da kai ba zai kiyaye maka da ba zai kiyaye maka dangantaka ta jini ba ba zai kiyaye alƙawarin da ke tsakaninka da shi ba to shine Allah ce kuma mafi mafi yawan su fasikai ne sai Allah ce ishtaru bi ayatin Allah اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة sai Allah ce وأولئك هم المعتدون sai Allah ce فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين Mm.
ونفصل الآيات لقوم Allah ce يعلمون ishtaro bi ayatin lahi samanan kalila sun gurgura da ayoyin Allah da ɗan amfanin duniya kaɗan da za su samu fasaddu an sabilillah ko fasaddu an sabili suka kange mutane daga hanyar Allah bi ma'ana suka hana mutane su shiga musulunci suka hana mutane su gane addinin musulunci shine sadda ya suddu innahum sa'a ma kanu ya'malu lalle ya munana abin da suke aikata wani ta'addanci Allah ce la yarqubuna fi mu'minin ba za su kiyaye mu mummuni ba illan dangantaka ta jini shine la yarqubuna fi mu'minin ba za su kiyaye mu mummuni ba fa illan dangantaka ta jini wala zimma ko alƙawarin da ke tsakanin tsakaninku da su duk kafirai ba su kallon wannan ko uwa ɗaya uba ɗaya suka kuka hito da kafiri sai ya cutar da kai shi dabo da mi shi kiyayya yake da kai saboda kai musulmi ne Allah ce wa ulaika humul muqtadun wanda su ne an ta'adda su ne masu ketare dokokin Allah sai Allah ce fa in tabu idan suka tuba daga kafirci daga shirka da bauta wani Allah ba Allah ba wa aqamu salata sai suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka ba da zakkar dukiyarsu in ta isa da zakka to Allah ce fa ikhwanukum fid din wannan ƴan uwanku ne a addini da ba abin da ke sa a yake su wannan kafirci ne idan sun zama musulmi sun tsaye da sallah sun ba da zakka shi kenan sun zama ƴan uwanku a addini fa ikhwanukum fid din Allah ce ƴan uwanku ne a addini yanzu kun komo kun zama ɗai ba magana a yaƙe su yanzu kun zama ɗai kalma ɗai ta haɗa ku sun shiga musulunci Allah ce wani fasulul ayati muna rarrabe ayoyinmu daki-daki in ji Allah da ƙaumin ya alamuna ga mutane masu sani aya ta sai Allah ce وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Allah ce wa in naka fu aimanahu idan suka warware alƙawullansu da ku min ba'a da ahadihim bayan wannan alƙawulin da aka yi na tsagaita wata yaƙi yarjejeniyar zaman lafiya sai suka zo alƙawulin sai suka karya shi suka warware shi wa ta'anu fi dinikum kuma suka rinka suka addinin menene suka addini su soki Allah su siffanta Allah da siffofi na tawaya kamar yadda fafaroma jamfal yayi a wata- shekarun baya ya siffanta Allah da siffofi na tawaya ya soki Allah ya soki addinin Allah fafaroma jamfal kenan sannan kuma yana daga cikin suka addini suka dokoki hudud ka soki zakka ko ka yi ma- kalli sallah ka mata dariya ka yi ma sallah dariya ko ka ma shari'a daga cikin shari'o'i dariya wannan suka addini ne ko ko ka soki manzan Allah ka siffanta manzan Allah da cewa dan ta'adda ne irin abin da ya faru kasar Danemark adam kuma abin da ya faru a Nigeria duk yana nan kai kalli manzo Allah ka ce wai wai dan ta'adda ne ko kai hoton manzo Allah ko kai wani da sanke manzo Allah ka ce dan ta'adda ne irin abin da ya faru a France Charlie ko eh irin abin da ya faru na Charlie yayi ta'addanci ga manzo Allah wannan suka ne a cikin addini tunda duk wanda ya batanci ga manzo Allah ko ya tuba ka ce sai an kace shi saboda kan wani ya tsaki manzo Allah ba abin wasa bane zababbe cikin zababbu zaka soka zababbe cikin zababbu zaka ba ta'addanci zababbe cikin zababbu zaka yi batanci ga manzo Allah malami suka ce ko mutun ya tuba sai an kace shi sai dai san tubar ta mishi amfani manzo Allah ba abin wasa bane manzo Allah abin girmamawa to duk wanda ke suka addini ko ya soki dokar addini ko ya soki huduru daga cikin dokokin addini ka soki sallah ka masalla dariya ka kalli zakka ka mata dariya ka kalli ayat hijabi ka mata dariya duk wata doka daga cikin dokokin Allah kada musu dariya shine wa ta'atu wa ta'atu fi dinikum su su soki addinin to sai Allah ce idan haka ya faru faqatilu a'immatal kufri ko ya ishi wa gabanin kafira kenan shugabannin su za a yaka da Allah ya zo su wani shugabannin kafirci irin su trump da su tony blair inda ana ana ana inda ana kila su ne maye-maye kafirai shugabannin kafirci ne a yanzu faƙatilu a immatal kufur inji Allah ko yaƙi shugabannin kafirci inji Allah saboda mi innahum la aimana lahum saboda ba su da alƙawali la'allahum yantahu domin su shiga taitayinsu domin su hannu daga suka addini domin su hannu daga ɓatanci ga manzan Allah amma yanzu ku gani yaya miki a soki addini a soki manzan Allah a ita da addini manzan Allah daular kasashen laraba tana nan ba abin take tsinanawa daular kasashen laraba tana nan take tsinanawa ba abin take yi musulmi sun za kama kama kara zube ba su da kima auren kafirai me kamar haka saboda mummar addinin musulunci rikon sakanin kashi dole ne kafirai su rinka ganin mu kaskantattu ba mu da kima saboda ni addinin namu mun bai mun mushrikon sa kai na kashi ba mu san muhimmancin shi ba yanzu ya zama kafirai musulmi ba su da kima a wurin kafirai ne kawo muna mu muka jawo mu kanmu da musulmi suna da izza suna da daukaka a wurin kafirai kafirai suna da tsoron musulmi amma yanzu ha saboda mun mun mun zama ba ruwanmu da addini addinin bai sha mu kai ba sallah ba ta sha mu kai ba dole ne mu zama kaskantattu a wurin kafirai ba su ganin ba su ganin mu da kima to Allah ce idan suka warware alƙawali bayan wanda alƙawarin da aka ƙulla kuma suka soki addini suka siffanta addini da addinin ta'addanci suka soki manzon Allah suka soki suka siffanta manzon Allah ta'addanci to Allah ce faqatilu a'immatal kufri ku ya ishuwa gabanin kafirci innahum la aymana lahum saboda ba su da alƙawali la'allahum yantahu dan su hannu dan Allah ku riba wace yarjejeniya ba a yi ba wani alkawali ne ba a yi tsakanin palestin da wannan da yahudawa wani alkawali ba a yi ba amma su ke wani wani alkawali su yahudawa na isra'il su ke wani wani alkawali da za a yi alkawali su dubu da su sai sun karya shi ina majalisar barka duniya take ina majalisar ɗinke duniya take sai dai barka duniya saboda mi ba abin da take tsinanawa saboda mi ta su suka daɗa sai abin da suke so me yasa in ana kashe musulmi ba su magana majalisar barka duniya ba ta magana majalisar ɗumke duniya ba ta magana amma sai ana kashe kafin sai zo su yi magana kenan da ba haɗa da suke da musulunci kenan da addini suke haɗa shi yasa in ana kashe musulmi ba su magana to su musulmi ba mutane ba ba su da yanci ina ina ina ina ina kungiyar durwa belam ina take ba ta magana ana kashe musulmi amma sai in ana kashe kawar da zo a rinka magana a rinka kohon baki na magana ba sam idan su zo su yi magana in gaskiya ne wani irin ta'addanci ba a palestin palestinawa a kashe mata a kashe riya kankana a rushe musu gidaje majalisar ɗinkin duniya ta kasa magana su daura kasashen laraba sun kasa magana sun kasa komi Allah ce faƙatilu a immatal kufri ku ya ishuwa gabanin kafirci Allah ce innahum la aymana lahum saboda ba su da alƙawali la'allahum yantahu domin su hannu ala tuqatiluna qauman Allah ta saurara yanzu ba za ku yaƙi mutanen da ba natfu aymanahu sun warware alƙawalin su Allah ce ala tuqatiluna qauman yanzu ba za ku yaƙi mutanen da ba natfu aymanahu sun warware alƙawalin su wa hammu bi ikhrajir rasul sun yi niyya musayyamatu a hutar da manzo Allah da cikin garin makka su haka faran makka su ne suka yi yunkurin hitar da manzo Allah da cikin garin makka wa idh yamkur bika allazina kafaru وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك sai Allah ya ce wa yamkuruna ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين wa iz yankuru bika allazina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke kulla maka makirci da ya katulu ka ne ko li yusbitu ka dan su tabbatar da kai su su tsare ka au au ya katulu ka ko su kashe ka au ya kharuju ka ko su fitar da kai daga cikin garin makka su wasu kafirai maka suka manzo Allah haka garin su makka ne garin su na aka yi shi amma ba wanda zai yi su suka hidda shi kai ka san kafirai maka ba su da kirki wallahi manzan Allah makka garinsu ne na aka haihe shi amma bayar za a yi suka tsane manzan Allah suka suka yadda kulumbotar sar suka yi da manzan Allah cikin garin makka Allah ce wa yamkuru na yamkuru Allah suna kulla makirci ya za a yi su kashe manzan Allah Allah na mayar musu da kamakon makircinsu wallahu khairul makirin Allah shi ne fayin dukkan masu kulla makirci a duniya domin su yi ta'addanci ga musulmi ko su yi ta'addanci ga addinin musulunci wani dai Allah ce yi kurjunar rasula wa iyaku suna fitar sun fitar da manzo Allah da kuma mummune to me yasa za ku so su me yasa za ku mu'amala da su me yasa za ku so su a cikin zuciya Allah ce wa hamu bi ikhraj rasul wa hum bada'ukum awwala marra Allah ya ce su suka fara ya kakko a farko a badar da Allah a yakin badar wane da suka ce a yaki a ina tambaye ku yakin badar asalin yakin badar ba ba da niyyar yaki ba manzo Allah ne da niyyar Abu Sufyan ya zo da tawaga ta kasuwanci su tare su adadin dukiyar su da aka karbe a maka su ma su karbe a niyya haka ne da manzo Allah da mamune suka hito ba dan yaki bane Allah ne ya sa sai ya an yaki Allah ne ya tabbatar da sai an yaki amma da abu su fiye da ce a gaya wa mutanen makka ya tsira suka ce ba sun kiya ba madarkin bata sai sun zo sai sun yaƙi manzan Allah sai an sun yaƙi manzan Allah kaga su suka nemi a yaƙi ba manzan Allah ne ya ce a yaƙi ba shi ne wahun bada'ukum a wala marra su suka fara yaƙaƙku a farko Allah ce a takshaunahu yanzu za ku ji tsoronsu fallahu a haƙƙo an takshawu Allah shi ne cancanta ku ji tsoronsu ba su ba Allah rabu kuna jin tsoronsu ha Allah ce a takshawu kuna jin tsoronsu ha ba ku yi magana ba a takshawu yanzu Allah yanzu kuna jin tsoronsu wallahu a haƙƙo an takshawu Allah shi ya cancanta ku ji tsoronsu ba wani ba kai wallahi mu ji tsoron Allah Allah shi ya cancanta mu ji tsoronsu akan wani in kuntum mu'minin in dai ku mummunan gaskiya ne bai dace ku ji tsoron wani Allah kaɗai ji a jin tsoron shi to akwai tsoron da al'ada ne akwai tsoron da kuma ba al'ada ibada ne bi ma'ana wani tsoro ne yake zama al'ada na ɗabi'a alaji wani tsoro ne na ɗabi'a kasa akwai tsoro na ibada akwai tsoro na ɗabi'a to wani tsoro ne na ɗabi'a wani tsoro ne na ibada yanzu a gaya mu wani tsoro ne na ɗabi'a ha shi ne mutum ya tsoron kura ko tsoron kare ko tsoron yan washi ko tsoron maciji tun da ga annabi musa ya ji wasan da ta zama maciji walla walla mudubiran sai ya juya kowa ya bai kaga wannan tsoro ne ne na ɗabi'a allah ya ɗabi'anci ɗan adam zai ji tsoron wani abu to tsoron da ake cewa in ka yi shi ka ji tsoron wani allah shi ne ka ji tsoron wani ai sai ka gani yau ka gani ka ce mai wallahi ba abin da gani sai alheri ya ce mai gobe da nisa ba gobe da nisa ba ko gobe da wannan ka ce wallahi ba abin da zangane sai alheri kai ba kowa ba ne kai ba Allah ba ne kai mene ne idan yana muka barazana wai sai ka gani ka ce wallahi ba abin da zangane sai alheri yau kai wani ne yau kai dan adam ne mai kashi da hitsari wai mi za ka man mi za ka man wanda Allah bai mun ba keneto a lokacin idan ka ji tsoron shi ka ji tsoron wani Allah ba Allah ba alhaji idan ya ce ai sai ka gani sai ka ji tsoron shi to kamar ka ji tsoron Allah ba Allah ba abin da dan ka goje makare ko ka goje ma maciji ba bala yi tsoron ɗabi'a wannan baka da dalili a wurin Allah wannan kenan a takhshawnahu Allah ke za ku ji tsoron su wallahu ahaqqu an takhshahu in kuntum mu'minin fallahu ahaqqu an takhshahu in kuntum mu'minin Allah shi ya cancanta ku ji tsoron shi in kun kasance mummunai Allah ce qatiluhum mu'ida قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم sai مؤمنين Allah ce ويذهب غيظ قلوبهم Mm.
ويتوب الله على من يشاء Mm.
والله عليم حكيم Allah ce qatiluhum ku yaƙe su ku mummunai shine qatiluhum ku yaƙe su yu'adhibuhum Allahu bi aydikum Allah ya musu azaba da hannu in Allah ya ga dama sai ya kashe su amma sai ya ce ku ya mummunai ku yaƙe su idan ku yaƙe su yu'adhibukum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum sai Allah ya musu azaba da hannuwan ku mummunai wa yukhzihim ya kaskantar da su wa yansurukum alaihim kuma Allah ya taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma domin Allah ya warkar da zukatan wasu mummunai bakin cikin da ke cikin zukatan su ya tahi wa yuzhiba ghaiba qulubihim Allah ya tahi da bakin cikin da ke cikin zukatan su idan kun yaƙe su sai Allah ce wa yatubu Allahu ala man yasha sannan kuma sai Allah ya karbi ya karbi tuba wanda ya so wallahu alimun hakim Allah masani ne bi aqwalikum ga manganunku hakim gwani fi sulhi a cikin abin da ke zartarwa kenan da haka Allah subhanahu ta'ala ya shirya da yaki ku yaki kafirai in kun yake su sai Allah musu azaba da hannu ya kun- kuma ya kunyatar da su kuma ya taimake ku akan su kafiran kuma ya wa yashfi sudur qaumin mu'minin Allah ya warkar da damuwa da ke cikin zukatan mu'minai wa yuzhiba ghaiza qulubihim Allah kuma ya tafiyar da bikin ciki dake cikin zukatan mu'minin wa yatubu Allahu ala man yasha kuma Allah sai ya karbi tuba wanda ya so wallahu alimul hakim Allah masani ne mai hikima insha Allah lokaci ya zama nakata anan abinda muka yi karanta Allah kuma mala dashi abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka babu in ka munta ka nuna mana ƙarya ka babu in ka munta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi